أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan fakara ta 81 a cikin wannan littafi a safaha ta 218 ina fata an ga wajen mala yake cewa ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal'imanu bi anna allaha yu'adhibu al-khalqa fi an-nari fi al-aghlal wal ankar was-salasil wan-nar fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوقي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لك توا يا رجتكن أكيدا إن قتتيات أهل السنة والجماعة مي إيماني توا للي الله سبحانه وتعالى زي أزبتد halittu dukkan wanda suka cancanci a sa su a gidan wuta fil aglali wal ankal fil aglal yana nufin za a ɗaɗɗarme hannuwansu zuwa wuya hannuwan kenan za a kama a gama da wuya sai a ɗarme ya ce kuma wal ankal da kuma ankal shi kuma ankal irin ala ce wadda ake karme bayi da ita wanda a luga ta latiniya suke ce mata tripalis wanda daga ita ne ma suka samu kalma ta trabai wani karhe ne wanda ake karme bayi mai makama guda uku a sama a wuya kuma hallo a zo a sama a ƙwaruwanka tun daga wuya zuwa hannuwa zuwa ɓawwa haka ake ɗanye mutum tabbar shi to wannan shi ne ake ce ma an a gidan wuta haka ake ɗarmi ‘yan wuta da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna a atadna lil kafiri na salasila wa aglalan wa sa'ira haka yake faɗa inna ladaina an kalan wa jahima kenan an kal dai wani ƙarhe ne wanda ake ɗarmi ‘yan wuta da shi wasalasil da kuma salasil shi kuma salasil sarka ke kamar yadda ya zo a cikin suratul haqa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين شي ود ذا سنيا gidan wuta idan an zo ranar tashin kiyama littafin shi ma da hannun hagun za a bashi daga an bashi sai ce ya laitani lam uta kitabiya kai tunani da ma ba a bani wannan littafi ba da ma ba a bani wannan littafi ba walam adri ma hisabiya ni ban ma san ba menene hisabi na ni ma koma ta ya laita hakanatil qadiya ma agna anni maliya ta abin da na tara bi amfani da komai ba halaka anni sultaniya hubuhu fagullu iya cikin wannan jajan kawai sai a cewa mala'ikai ku ɗauke shi ku kai shi gidan wuta thumma aljahima sallu ku kai shi gidan wutar jahannama ku jefa shi thumma fi silsilatin dar'uha 70 zira'an fasluku sannan ku daddarme shi da sarkar da tsahonta ya kai zira'i 70 za a karme shi tak sannan kuma sai a yi wurgi da shi a gidan wuta Allah kiyashe mu da shiga gidan wuta shine ma da yake cewa dole ne musulmi ya yi imani da wannan cewa dukkan wanda ya cancanci gidan wuta to Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cewa makomashi gidan wannan wuta yusa'irun nar bi ajsadil kuffar fa hiya haqabun li jahannam Allah subhanahu ta'ala a wata aya ke ce mana ulaika hum waqudun nar su ɗan wuta su ne a matsayin makamashi na wuta kamar yadda muke sanya itti musanya shi ya hura wuta to haka ɗan wuta shi a matsayin makamashi na gidan wuta yake haka nan yake cewa fallazi na kafaru ƙuddi'at lahum thiyabun min narin yace yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim fallazi na kafaru ƙuddi'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqamun min hadid yace fa Allahu zakara anna at-ta'diba yaqau ala abdan al-kuffar a jikin su zasu ji yazo a cikin at-targhib wa tarhib halitta ta dan wuta Allah subhanahu wataala idan za a sa dan wuta gidan wuta ba a sanya shi a siffar shi yanda yake a nan duniya bi ma'ana ba a sanya shi a yadda yake da ƙaramin jiki a nan duba da ƙaramin jikin shi mala'ika ne zai buga a jikin shi to sai an ne da halitta shi babba halitta inda zaka samu daga cikin sufafin shi da ake badawa haƙorin shi guda ya kai girman dutsen ohudu kamar yadda zuwa hadisi haƙori guda ya kai girman dutsen ohudu to ya kan yake a ce an jera haƙora talatin wanda sun kai girman dutsen oji shi kan yaki to sifa ce wadda allah kaɗai san girmanta allah subhanahu wata'ala da manzan shi suna ba da siffofin wasu abubuwa wanda hankali ya yi kaɗan ya tsinkayo ya girman abin yake menene zai maka amfani a irin wannan lokaci kawai imaninka da cewa duk abin da allah da manzan suka ba da labari gaskiya ne kenan idan aka ce ma Allah ne ya faɗa ko manzon shi faɗa to babu kai babu shakka ko ka rinka zuwa kana kaiwa kana zawa hankalinka bai kawo ba wannan hankalinka ne a matsayin shi na kaɗan amma tabbas wannan abu haka yake ita wuta tana da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani mai girma an kira ta da suna anna inda Allah subhanahu wataala yake cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar wannan an ambata da suna annaba hakar ka cikin sunanta akwai jahannam wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in kamar da zo a cikin suratul hijr haka daga cikin sunanta sunanta lazza Allah subhanahu wataala yake cewa kalla innaha lazza haka daga cikin sunanta akwai saqar yake cewa sa'uslihi saqar wama adraka ma saqar la tubqi wa la tadar daga cikin sunan gidan wuta akwai alhutaba a kamar yadda cikin suwatul humaza yake cewa kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi almuqada daga cikin sunanta akwai aljahim inda Allah yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahim lil ghawin jahim lil ghawin nan sunan gidan wuta ne jahim haka daga cikin sunayenta akwai as-sa'ir inda Allah subhanahu wataala yake cewa fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir haka nan daga cikin sunayenta akwai al-hawiya inda yake cewa cikin suratul qari'a yake cewa wa amma man khaffata mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya yake cewa narun hamiya wannan duka ya daga cikin sunaye na gidan wuta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wuta a cikin hadisai daban-daban manzan sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda kun san abin da na sani ya ce da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuma kuka da yawa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam so da yawa ana gwada mishi abubuwan da suka shahi abin da ya shahi lahira ya ga gidan aljanna haka zalika ya ga gidan wuta manzan sallallahu alaihi daga sun siffofin da yake babu na gidan wuta yake cewa wuta tana da kamar ƙofarta limki-limki ce har guda bakwai limki guda kamar ƙoha guda kabirinta kamar tahiya ce ta shekara saba'in ka yi tahiya ta shekara saba'in kabirin kawai kabirin ƙoha guda wata rana ana zaune a fada manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka ji wani ƙara da aka ji ƙaran sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake sahabai shin kun san menene wannan ya ƙara sai suka ce a Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon shi kadai suka sani sai yake ce musu wannan abin da kuka yayi ƙara wani dutse ne aka jefa gidan wuta nan da shekara 70 sai yau ya je kasa saboda zirgin ramu na gidan wuta shekara saba'in kasan kuma duk abin da aka jeho daga sama zuwa ƙasa ya fi gudu akan wanda aka jeho da ƙasa zuwa sama to bai je ba da yi shekara saba'in tukwana ya isa ƙarƙashin gidan wuta a gidan wuta al'amarin na gidan wuta ya kai inda mataki-mataki ce hawa-hawa ce wadda take ƙasa waɗanda suke samanta tsoro suke ji kada wadda take ƙasa su mata shaye su ita wutar kanta misali wuta an mata mataki-mataki to mataki na hari wanda yake sama tsoron mataki wanda yake ƙasan sheki wai ba ɗan wuta ba ne suke tsoron shi a ita kanta wuta tsoron wannan matakin da ke tsoron tashin hankali da ke da kwanci gidan wuta mazala sallallahu sallam ya ce mana kai ku nemi tsari daga gidan wuta duk abin da kuke yi yake cewa la tansau al'azimatai kada ku kuskura ku mance da wannan abubuwan manya-manya guda biyu suka ce menene wannan abubuwan manya-manya guda biyu ya ce shi ne gidan wuta da gidan aljanna shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wata addu'a shi yake cewa ta'awwazu billahi minan nar yake cewa wailun li ahlin nar ku nemi tsarin Allah daga gidan wuta yace kai kai to da bari ya tabbata ga wuta wata rana yake cewa a cikin hadisin shi yake cewa wuta baki Allah ba ta Allah ba wuta baki ya ba aljanna baki duk lokacin da bawa yace Allahumma ajirni minan nar ya Allah ka mini tsari daga shiga gidan wuta to wannan bakin da aka ma wuta sai ta yi magana ta ce ya Allah ka nisantar da ni daga wannan bawan naka da yake neman tsari da kare idan kuma ka ce ya Allah Allahumma inni as'aluka aljanna ya Allah ina roƙonka ka bani gidan aljanna to ita ma aljanna an baka baki ita ma a lokacin nan sai ta ce Allahumma ballighu ya Allah ka ba shi wannan wurin da yake roƙa ka ba shi ni ka ba shi gidan aljanna kenan kaga wannan addu'a ce da ya kamata mu daji akan ta Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar addu'a ce mai muhimmanci sosai wanda Allah subhanahu wataala in ya taimake ka kullum wuta tana roƙa ma Allah ya maka tsayi da ita aljanna tana roƙa ma Allah Allah sanya ka ciki to insha Allah ta'ala zaka nisanta daga gidan wuta kuma Allah zai ƙara kusantar da kai daga gida aljanna hadisi ya tabbata manzo da sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nar la yanamu haribuha wa innal jannata لا ينام طالبها اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم زال صلى الله عليه وسلم yake cewa gidan wuta din mai gudu din mai tsoron shiga gidan wuta to bayya barci haka duk mai watan shiga gidan aljanna shi ma bayya barci don haka ku dage ku nemi tsari daga gidan wuta haka kuma ku dage ku nema allah sanya ku gidan aljanna wannan faɗa ce ta mazala sallallahu alaihi wasallam duk mai neman gidan aljanna to bai barci duk mai neman tsari da gidan wuta shi ma bai barci mi zai hana ka barci kullum kiyamun laili kana roƙon Allah Allah nisantar da kai daga shirgin kullum kana kiyamun laili kana roƙon Allah Allah baka gidan aljanna dukkan masu yawan mai da hankali wajen kiyamun laili salloli da dare istighfari da dare addu'i da dare to Allah ya ɗaukaka darajar su kuma Allah na ba su da abin da suke bukata lokaci ne mai tsada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu cewa Allah subhanahu wataala na saukowa saman duniya yace ina mai roƙona in bashi ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai wata bukata a biya mishi shi yasa aka yabi masu wannan tashi a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wabil ashari hum yastaghfirun sune wanda lokacin sahur zaka same suna zamme bi ma'ana lokacin da yake gab da alfijir to su zaka same su a zamme suna istighfari suna neman Allah gafarta musu wannan sune masu kokarin neman Allah ya nisantar da su daga shiga gidan wuta kuma Allah ba su gidan aljanna uwa mu sani ba haka ba a sadaka kawai kana barci kana cin tu kana tashi zaka samu gina aljanna ba haka ba a sadaka kawai haka nan zaka samu Allah zai saka daga gidan wuta a sai ka nuna da gaske kake sai ka ne da hankali shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana mu ne da hankali mu ba da kokari wajen neman wannan ya ji wani sahabin shi wata rana ai wani sahabin shi yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulallah yake cewa ya ma'aikin Allah menene kuke faɗa mazala sarsalam da ya ji shi yana karance-karance bayan tahiya sai ke tambaye shi me kake faɗa sai ke cewa ya rasulallah ana la sai dandana tuka wa dandana tu mu'az haka da sun yazo yake cewa ya ma'aikin Allah ni ban iya lafizan da kuke faɗa ba da kai da mu'az na ga kuna yawan addu'o'i kuna yawan faɗar kalmomi amma ni ban iya su wannan kalmomi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kai me kake yi yace a ni abin da nake cewa kawai Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ni kawai nema ne nake Allah bani gidan aljanna ni santan ni gidan wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haulaha nudaddin mu ma a nan muke mu ma abinda muke nema ke kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi garanti gare shi a san fursan dan aljanna ne ko a min fursan ma dan aljanna ne amma bi hanawa ya ne da hankali wajen roƙon Allah Allah ba shi gidan aljanna kuma abin da ya koyar da mu yake Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar irin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam kina yake yawan faɗa ke na'am mana yake cewa wannaru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum kuma ɗan wuta wutar wannan bancin an sa su ita ce a cikin su ita ce a ƙasan su ita ce a saman su a cikin cikin ka wuta ce a wata ruwaya ɗan wuta za su ringa nema a ba su ruwa su sha ruwa kawai suke so su sha shekara da shekaru babu ruwa sai a ɗauko ruwan sai a basu idan aka basu ruwan suna gaugawa su sha saboda ishirwa da suke shi suna amsa karawar da suke gabaki ɗaya naman husu da ya zuba cikin kwanan da aka basu saboda tahoshashen ruwa ne ruwa ne na azaba ruwa ne na tashin hankali ku duba tashin hankalin da ɗan mutum ke shiga kuma wannan ma yana fama da wannan bala'in ne tun ranar shi ta farko a kabari za a fara ne irin wannan azaba a zuwa ran tashin kiyama kuma ran aka zo ran tashin kiyama a kai shi gidan wuta kuma hallo a tura daga inda aka tsaya Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar shine manzala sallallahu alaihi wasallam atarwa yake cewa maq'adul kafir minan nar thalathatu ayyam wa kullu dirsin lahu mithlu uhud wa faqidahu mithlu waliqan wa jilduhu siwa lahmuhu wa izamuhu 40 zira'an idan aka gaya ma wani abu kawai hankalinka bai iya tsinkayo ya abin yake kawai imani zaka a zina fara zance akan sifa ta dan wuta to ga hadisi na manzala sallallahu alaihi cewa sifa ta dan wuta inda yake zama kamar ya kai tsawon girman wurin kamar kai kwana uku kana tahiya yanzu misali a ce ka kama hanya kai ta tahiya ka kwana ka tashi ka kwana kana tahiya kana yi kana yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku na tabbata ka kai take ta ko huci ko ka kai to inda zai zamana ɗan wuta guda saboda girman shi ya kai irin wannan wurin haƙorin shi guda kamar dutsen gudu misali ko dutsen karkada misali a ce haƙori guda nan ɗan wuta idan cinyoyin shi aka ba da misali da wani wasu duwatsuna wanda manya-manya ne wanda sun yi masar dutsen odin a wannan lokaci aka ce kuma fatan jikin shi fatan kaburinta ba nama ba ba kashe ba fata kaburinta zira'i 70 ne ai zira'i 40 ne fata kaburinta misali a ce duka nan kaburin ne a auna zira'i sai an auna zira'i 40 tukun zai kabarin wata duka wannan mine ne saboda wutar duniya ma tana kona wata ka a yanzu bare ita wutar lahira wani kamar wutar duniya tana gama ta da wutar lahira duk irin hura wadda aka mata duniya kamar ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira to idan aka ɗauki jikinka a yanda yake haka aka jewa gidan wuta kamar narki haka za ka to azabtar da kai ake so ne saboda ka kafirce ma Allah dole he an ma siffar da wutai za ta iya samun abin kirki da ci dole he an ma siffar da mala'ika zai samu abin kirki ya rike ya buga shi sa ake mai da shi wata irin siffa wata irin halitta kan wuta ya shiga hukuma na wannan tashin hankali gidan wuta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana akwai wanda in ya shiga wuta har abada ya shiga kenan akwai wanda ba zancen ko kofai su shi kenan kawai shi wajen rayuwa shi kenan akwai wanda kuma in aka sa shi gidan wuta kaso sai na yan kwanaki ya fito shi ne musulmi mai sabo musulmi mai sabo shi kuma kafiri arne mushriki idan ya shiga an kare innahu man yushrik billah faƙad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'uwahun na shi ne kiran da malamai suke yi kullum ƙalƙashin koyarwa da karantarwa ta alƙur'ani da sunna cewa duk abin da ake yi wallahi kakkiyar da ke shirka duk abin da za a yi kakkiyar da ka saba ka kauce hanya a ce ga kanan ka gama Allah da wani duk abin da za a kakkiyar da ka yi wannan aiki baka san lokacin mutuwarka baka da garanti iya daga cikin tashin hankalin mutuwa yan uwa ba san bai yaushe ne yanzu ne in an jima ne jibi ne kana ta kalkil kana ta ɗora market kala kala kana so kai kaza kai kaza kai kaza na da lai wannan a haska da wannan hemi kashe wannan kashe ku haska mu ci gaba a haska da salula na'am eh ba ku haska bayan kunna ba ku bari na'am hankali ayya lau na haska lau na'am hadisi ya tabbata a a cikin muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah al-alimu alladhi la ya'malu bi'ilmihi والمتصدق الذي يرائي في صدقته والمجاهد الذي يرائي بجهاده سبحان الله wayannan hadisan irin wayannan hadisan su ne hadisan da suke tada ma duk wani musulmi mummuni hankali menene tashi hankalin wayannan hadisan tashi hankalinsu shine me da hankalin da musulmi zai yi da mummuni wajen yin ibada wajen kasancewa a harkokin addini wajen kaza wajen kaza kullum yana kokarin yayi abu na ibada amma da ƙarshe zai tashi haba a mansura yanzu kaga wannan hadisin cayi mazala su salam cayi awwalu man tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamah harkon wa'anda za a tafasa a gidan wuta farko wanda za a sa gidan wuta shine ce al'alimun ladi la ya amalu bi ilmi masanin da bai aiki da sanin shi duk masanin da bai aiki da sanin shi ya ce shi ne na farko wanda za a kai gidan wuta ya ce na biyu walmutasaddiƙun ladi yura'i fi sadakatihi sai kuma wanda zai ba da kyauta amma yana yin riye da wannan kyautar da ya bada ko wannan sadakar da ya bada yana so ya nuna ma mutane shi mai kyauta ne shi mai sadaka ne ka ɗauki dukiyar kawai da kai wahala ka samu kai jiɗi ka same ta naka ne halak malak kuma ka ɗauka ka bayar ba kai ci ba ba ka sha ba ba ka sai wani abu ba sai ka ba wani irin wannan ibada ana yin ta don a samu lada don a samu nawa asali akan wannan kaka fata amma he shi ɗan ya ruɗe ka kace bari kai don mutane su yaba ka to kana daga cikin na haru haru wanda za a kai gidan wuta kayi wahala ka bada kayi wahala kayi ilimin amma ka ƙi aiki da ilimin ka ji an ce abu kaza da kaza ba kyau ka ki aiki da shi ka je ka aikata ka ji kuka karan ya ce na uku shi ne almujahid almujahidun ladi walmujahidun ladi yura'i bi jihadi shi ne mai jihadin da yake yin riye da jihadin shi mai jihadin da yake riye da jihadin shi ka zo kana ta kokari a harka addini amma ba dan Allah kake hadisi ya tabbata na Abu Huraira Allah kara mashi yarda yake cewa wasu mutane guda uku addini bai ci gaba da su irin wannan yace addini bai ci gaba da su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma su ne na farko wajen sanyawa a gidan wuta za a kirawo mai dukiya allah ce na baka dukiya mai kai da dukiyar nan taka sai ce ya allah ka sani wannan dukiya ta wa duk lokacin da aka bukaci aka gudunmuwa ta jihadi ya allah mu ne gaba gaba wajen badawa na bada zakka na yi kaza na yi kaza duka ya kare hudu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce mai kware ba kayi amma dama kayi ne dan a ce kai kinnan mai kyauta ne kai kinnan mai badawa ne to an je an waki sai a cewa mala'ikai su ɗauki huska shi su buga da ƙasa su ja huska shi su kai shi gidan wuta haka nan sai a zo da mai ƙarfi wanda ya sa ƙarfin shi a cikin addini wanda ya jihadi ya yi kaza har ya mutu a wajen jihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a tambaye shi mi kai da karfin da Allah baka da lafiyar da Allah baka sai ce Allah ka sani duk inda ake abin addini mu ne a gaba wajen jihadi mu ne a gaba mu ne kaza har da mutu wajen jihadi irin wannan ya taba faruwa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya shiga cikin abokan gaba na ta gwagwarmaya sabai suke yaba suke cewa ka wannan akwai kokari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce he dai dan mutane suka ce kamar ya kan mutane yace shakka kuke haka aka gaya mi aka ce mai dan mutane ya gaya musu suke shakka suke mamaki sai gashi da ya zo mutuwa tun da buge shi aka yi gashi nan ya haɗi suka ce ya rasu lawancin mutumin hau gashi nan ya haɗi ba an yi shahada ashe bai yi da mutuwa ba suna kallon shi tare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hudu wuka ya daba ma kan shi ida su kan shi mutu manzala ce Allahu akbar ashhadu anni rasulullah ce an aka gaya maka abu aka ce ma kaza imani kawai kake babu shakka a kai to kaga dai wannan dai akan turbar da yake to haka za a kame irin wannan jihadin Allah tambaye shi mi kai sai ce ya Allah ka sani duk abin da ake na jihadi da ni ake sai ce kware ka kai amma kayi ne dan a ce kai mai kokari ne addini a ja huskar shi a gidan mutunci haka nan sai a kawo malami sai a ce mi kai da ilimin da Allah ba ce ya Allah ka sani na yi wahala wajen neman ilimin na nemi ilimin ina koyar da ilimin na yi kaza na yi kaza sai Allah ce kwarai kwa kayi amma kayi ne don a ce kayi kowa karatu kayi kowa iya kira'a kayi kowa kaza kayi kowa kaza in dai duk lokacin da za ka yi abin da ya shahi addini zaka bari shi ɗan ya ruɗe ka ya sama a rai cewa kai don saboda wani kai don a yaba ka kai dan kaza dan kaza dan kaza to a duk lokacin da kake cikin wannan aiki wa'inda kake aikin tare da su ko wa'inda kake gaya makin su za su tashi da lada su karu da abin da ka faɗa su tashi da lada ka kuma ka tashi a tutar babu sai ƙarin zunubi a tare da kai me tashi hankali irin wannan me tashi hankali irin wannan ka zo ka zamna kana kai ta karatun amma da ƙarshe ashe kai ne zakka tashi a tutar babu kuma da babban zunubi a tare da kai kuma wanda yake sauraron ka ya tashi da lada da albarka da kuma duk Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul Isra yake cewa innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا wani malami yake cewa ibrahim attaimi yake cewa man utiye min ilmi ma la yubkihi yace la khaliqun alla yakuna utiye ilman yanfa'u wani malami ne ya tsinkayo wata fa'ida a wannan aya fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innan labi na otul ilma min ƙabli wanda Allah ba ilmi kahin shi iza yutula alaihim ya khiruna lil adqani sujjata idan ana karanta musu alqur'ani mai girma suna haɗuwa su yi sujjada saboda girman abin da suka saurara yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafa'ula za su ringa cewa tsarki ya tabbata ga Allah tabbas alƙawalin ubangiji tabbatacce ne za a aiwata shi sai ce wa yasurruna lil azqani yabkuna wa yazuduhum khushu'a za su hadi suna sujada kuma suna kuka wannan kuma zai ƙara musu khushu'i da imani a zuciyarsu sai malami yake cewa to karkashin wannan aya duk wanda ya yi ilimi kuma ilimin bai sanya shi kuka ba ya ce to dama bai yi ilimin ba me ke so ya ce duk wanda ya ilimi wani abin kunni duk wanda ya ilimi a ilimin shi ya karanci ya wuta take ya aljanna take ya kaza yake kuma wanda ilimin bai ba shi dama ko kuma bai sa shi ba sanin wannan abin bai sa shi kuka ba ya ce to wannan ilimin nashi bai mai amfani dama bai yi ba wannan abin karfin nashi karfin na abin a a shi na domin gani farkon wanda za a sa wata su ne masu ilimin da ba su yi aiki da nasu da iliminsu ba da kuma mai sadaka wanda yake yin ta don mutane su gani duka wannan kusa daga cikin waɗanda za su samu wannan falala sai ma ne yake cewa ƙalar mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'alam anna salatar faridata khamsu salawatin la yazidu fihinna wa la yanqusu fi mawaqitiha وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء ما لك توا كسدكما ya daga cikin abin da za ka yi imani da shi ka yarda cewa sallah ta farilla guda biyar ce la yi zaru fi hinna wala yun kasu fi mawaƙiƙiha babu ƙari a wannan guda biyar kuma babu rage a wannan guda biyar kuma ba a rage musu lokacinsu wafi safari raka'atani inda magrib amma a balaguro za ka yi raka'a biyu banda sallar magarba sallar isha azur wal asr su za ka yi bibi a balago an ba ka wannan ruksa amma ita magarba ita haka ake barin ta guda uku faman qala akthara min khamsin wanda yace sallah ta yi guda biyar ya ƙara wata a saman biyar din faka ibtada to hakika dan bid'a ne ya kirkiro abinda bai cikin addini kaga dai sallah ce zaka zaka tace kabar ta sallah ka yi fatiha ka yi sura ka yi rukuni ka yi sujada ka rinka ambatan allah a ciki amma in kai ka tashi a tutar babu zunubi za ka samu saboda ne ka yi ƙari a addini wanda ba a sa ka ba wannan shi ne ake ce ma bida shi ne ka ƙirƙiro wata ibada wadda kake fatan samun lada a cikin wannan ibada alhali ba allah da manzan suka ce kai ba wannan shi ne ake ce ma bida shi ne manzana sassar mai ke cewa man ahadata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rabb don da kirkiro wani abu a wannan al'amari namu wanda ba mu muka ce ba a yi to an mida ne kayan shi haka nan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb haka wanda ya aikata wani aikin da ba mu muka ce a yi ba shi ma an mida ne kayan shi wannan shi ne ake cewa bid'a ka kirkiro abu a addini kai kana ganin cewa ai zikiri ne za ka yi kai kana ganin cewa ambaton Allah ne za ka yi karatun ƙurani za ka yi amma kuma ba a karɓa ba a amsa babu wani mutum biyu da suke gardama tsakaninsu cewa duk wanda ya yi sallan magaruba raka a biyar sallar shi ba ba ba mai gardama haka ne wannan bin da ka ƙara fatiha za ka yi da sura amma kuma ƙur'ani ka karanta amma ba a so ba ta yi ba to ka ambaci Allah ka karanta Qur'ani amma an ce ba amsa saboda me ba abin da aka saka bane kai wannan shine ake cewa bid'a shi yasa mutane ba su fahimci me ake cewa bid'a ba idan kana bayani ne mutum ya ce maka ai mikro ma bid'a ne ai moto ma bid'a ne ai mota ma bid'a ne wa yake hawa mota zai samu lada amma duk wanda ya raka abi yana sa rai zai samu lada duk wanda ya azumi yana sa rai zai samu lada amma wa zai hawo moto ya ce na hawo moto an kayyade mini lada na kaza ko kuma lada nake so in samu ba suna ka ce ma al-wasa'ilul mursala abubuwa ne wanda kawai zamani ya zo da su ake amfana da su amma ba ibada ba ce babu wanda zaka ce in bai hawo moto ba ba zai shiga aljanna ba ba wani zaka ce ma in bai hau mota ba ai zunubi za a bashi babu wa ma san ta wancan lokacin to amma duk wanda ya kirkiro wani abu a addini ya ce yana ganin mai kyau ne a zuwa to wannan da shi ake wa ya sa ka wa ya ce a yi sallah da kake yi wa ce a yi allah ce wa koya ka maza da sassa da mai koya ta to yanzu ya ka kawo wani abu sai aka tambaye ka wa ya ce a yi kai shuru ya aka ce a yi shi nan ne ake shan bambam to duk wani abu ɗauko na ƙa'idar ka tsora mashi in ka samu dalili akan shi aikata in babu dalili ya rabu da shi kakai garin ka samu lada haika ne ka samu zunubi haika ne ka samu zunubi yanzu ka ga misali guda yanzu kaga ba mulki ba ake ta yi ana ta yi ana ta yi sai kowa ya zamna sai ya tsara abin da ya ga dama sai abin da yake so wannan daga can ya tsara me yake so ya sai yi wancan ya tsara me yake so ya yi kowa abin da ya ga dama ke yanzu inda a ce son samu da a ce a samu a mai farillai a mai sunnoni a mai mustahabbai a mai kuma mubtalat farillolin shi su ne kaza da kaza da kaza da kaza kamar da ke da kai farilloli a sallah sunnonin shi su ne kaza da kaza da kaza in kai akwai lada kaza mustahabbai ga su amma an kai kaza kuma ya ɓaci sallah fallolinta kaza ne sunnoninta kaza ne mustahabbanta kaza ne akwai abin da suke bata ta in kai kaza bata ta sai haka ne to irin wannan ibada ya kamata a ce ita ma tana da irin wannan dokokin hajji in kaje akwai dokokinta akwai abin in kai hajji ta baci haka ne to wannan abin shi babu wannan ka'idodin saboda ne saboda bai da asali daga wajen mai shar'antawa shi sa kowa sai ke abin da ya ga dama yanzu in kalla hawa da zo sosai zai ga abubuwan da ake sun wuce misali abubuwa ne wanda hankali bai dauka a cewa musulunci ne ake a wannan abu saboda ne saboda babu wanda zai zo ce ma ai kaza ake yi ba kaza ake yi ba shi ma bai san ba me ake yi abin da nake yi ba wanda zai ce maka kazan wannan da kai kai ba daidai ba ne ba ga abin da ake yi a shi ma ya gaya maka wannan ka tambaye shi mai dalilin ka biya ce ba komi ba su ba mai da wannan dalilin saboda babu wanda ya koya ya ce ga abin da zai kaga sallah ta akan karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'i ka su sujada to shi wannan me aka ce ka karanta me aka ce ka yi wani motsi aka ce kai idi ta aka kai wanka ka sa kaya masu kyau kaje ka yi sallah raka a biyu a yi hudu ba ka taso ka zo gida duka an gaya maka yadda ake yi to shi wannan ya ake yi to irin wannan abin shi ne malamai suke ce ma saddu zari'a a toshe kafa kamar kakka ba mutum dama ka buɗe mai wata koha wadda zata ba shi damar yin abin da ga dama a duniya shi addini koha gare kuma makulli gare ka ka shiga kuma ga mahuta nan abu kaza ake yi kuma an rinyi ba a ƙari ba a rage sallah ce raka a biyu asuba ba a ƙari ba a rage asabar ce raka a hudu ba a ƙari ba a rage azumi ne watan ramadan kai kaɗan kai wata biyu haka ne ba ka ce ba ai azumi ne ai kaza ne ai kaza ne ba laifi ba ne ba ni a gani na ai ba wani matsala ba ne dan na azumi a matsala ne kai wata biyu da gani in azumin naka ya amsu hajji yanzu ka je hajji ka ce hajji zaka yi ka je ka yi dawaki ka je safa da marwa ka je ina ne ka je arfa da sauransu musdalifa da mina ka ce hajji ta yi me yasa saboda an sa mata ka'ida ko ni ka'ida ka dashi to shine ake fata a ce sun gane ta abin da shari'a ta yarda da shi kuma ta ce a yi to shari'a ba ta barin shi haka nan gaba kowa dama ya abin da ya dama sai ka tsara shi ta daidaita shi ta ce ga handa za a yi in aka yi kaza lalace sai gani an kiyaye kuma kowa na kokarin yayi abin da ake bukata to ne shine ake cewa bid'a ita batta da asali batta da wani dama batta kaza batta ko kowa abin da ga dama ke wannan kuma kai da ka tsora ta akan dukkan komi komi ko menene in dai abu ne a addini mutum ya jirjiro to ka dauko wannan kai da ka tsora me zaka same shi kawai abu ne wanda bai da asali kuma babu kaifiya sai ke cewa wa man kala aqallu min khamsin faqad ibtada wanda yace sallah ba guda biyar bace ba hudu ce ko uku ce sai shi wannan bid'a la yaqbalu Allahu shay'an minha illa li waqtiha kuma sallah ba amsatta sai a lokacin ta yanzu wannan tashi wance bari in sallah asuba in ta barci na sai kace barci kake shi ina jin barci alfijir bai keto ba ko ni bari in sallata in ya so in barci na ai dai na ko to in kai wannan sallar ka bata ba ko kuma ka ce bari na bari ina tashi daga barci wajen sha biyu ko kare sha ɗaya ai dai na sallata a ɗauki wannan aje a yi ramfalasir bai ba sallar azahar ko kuma ka gama sallolin duka lokaci guda ka yi su ka ce ai dai ka yi kowace da lokacinta kitaban mawquta lokaci gare ta kayyadadde kuma dole ka tsaya a kan shi sai ma da yace illa an yakuna nisyanan fa indahu ma'zurun sai in mantuwa ce wani abu shigaltar da kai kamanci da kai sallah ba to wannan an baka uzuri ko kuma barci shi ma an baka uzuri barci in ya dauke ka har lokacin sallah ya wuce to lokacin da ka tashi za kai amma ba barci na da gangan ba ka sha magani ka san sarai wani magani na barci in ka sashi ba mai tada ka lokacin sallah zai so ya wuce ka ya wuce ka ba kai ba wannan ka kai kasha kai kasha in akwai wani zai tada ka dama dama in babu kuma ko kuma kai kashi ka ce kai ka tada ka ko ma ya ne ka tada ka kenan kaga ka hana a tada ka lokacin sallah ne kaga wannan da kai kasha amma a ka'ida musulmi in ya kwanta lokacin sallah yan kwanci za su ce ma wane ka tashi lokacin sallah har ka'ida take idan ka kiya kenan kai kashe a yi kokari dai ya kasance an yi ta a lokacin ta ya ce ya ati biha idza zakara a lokacin da ka tana zaka mi zaka rama wannan sallah aw yakuna musafiran idan kuma kana cikin balaguro fa yajma'u bayna salatayn insha'a sai ya gama tsakanin waɗannan sallu tsakanin sallah azhar da al'asar da magarba da isha in yana so menene rukhsa ce rukhsa ce aka bada ma ta kamar da ake ta rukhsa ko rukhsa ce aka bada kuma Allah yana so idan ya bada rukhsa amsa kana cikin balaguro kai kaso raka'a bibi azhar da magarba al'asar da isha in kana so kuma kana iya gama azhar da al'asar kuma kana iya gama magarba da isha kana so kai jam'ut taqdim kuma in kana so kai jam'ut ta'khir jam'ut taqdim shine ka tashi lokacin az-zuhr ka gama da la'asa jam'ut ta'khir ka tashi lokacin ka bar az-zuhr ka kin da lokacin sai lokacin la'asar yayi sai ka gama da ita da la'asar duka an baka dama kai wannan kuma koda a ce ka isa garin kana zamni an baka dama ka gama zalla sallallahu alaihi wasallam a garin makka lokacin da suka tai abin nan yana cikin tantin shi zai hutu wajen kwana sha wani abu suka iya cikin tantin shi zai hutu ya kamar da sallah ya gama sallah ya koma suna cikin balaguro ya koma cikin tantin shi ya kwanta shi a gama azawar da la'asar kuma a gama magarba da isha ba wai dole bane he kana cikin mota ana cikin tahiya in an tsaya shi ne ake gama aka baka dama a ko da ka isa garin in balaguran ka na ka je ka dawo ne to an baka dama ka yi kasar kuma an baka dama ka gama ka kusa ji kakka ce ai babu wahala ai babu wahala balaguran kuma a azamna nake gashi gashi a rahusa ce aka ba kawai ka amsa in kuma ka bi mutane sallah to ka cika in ka bi in garin sallah to wannan kuma wajibi ne ka bi su ka cika sallah ba ka ce bari an yi raka abu kai ka zamna ya sun zo sallama ka salamci duka wannan kama kama kawai ka cika sallah idan ka bi mutane sallah in kuma kai kadai zaka yi sallah kai kaso wannan ma yana so nuna maka mai muhimmancin sallah a cikin addinin musulunci shi yasa ya kama shi a cikin babi na na na tauhidi sallah ita ce farkon abin da za a fara bincika a cikin ayyukan gobe kiyama duk sallar da zakka ka ɗauke ta kamar ita ce sallar ka ta ƙarshe za ka yi a duniya ka ba ta mahimmanci na gaske ka meda ta cewa wannan sallafa mahalicci na wanda nake ma sallar gashi a gabana ina kallon shi iya kallona ka kaddara a zuciya ka kamar ga ga ubangijinka kuma shi kake ma ka gyara ta ka tsatsabce ta komai ka yi shi yadda ya kamata kana fatan ya amsa kada ka yi buga-buga yadda ka ga dama idan kai watsu ma kayan ake wata rana mazara salam yana zamne wani ya zo ya kabarta sallah ne yana yin sallah na kada ya zo ce assalamu alaikum mazara salam ya ce mai wa alaikum assalam irje fa salli fa innaka lam tusalli fa koma kai sallah ba kai sallah ba wani me yake nuna mashi ba ta yi ba me yasa buke buke bai cika ruku'in ta bai cika sujjaranta sai da aka haka da shi su uku kuma duk komawa in yi ya gyara ta da kyau to duk sallar ta zama express a yi shafshaf a tsari wallahi a kan gaba take na awa tsoman kayan gaba amsa akwai sallar da kai da kanka in kai za ka amsa wala baka amsa ta a kone da gani daga ruku'in shi in ya dago in yi ruku'i daga nan yake wuce ya sujada ba da can ya taso shi ko mazala su sami inda ya koya cahi kayi tsaye cak ka yi azkar inda ake yi a tsaye wai in ka taso daga rukuyi ka kwana an yi so kuma ka je kai sujada amma ba magana azkar na tsakanin sujada biyu wani kan yaƙi da zama ya koma wallahi da yawa akwai wanda in yana sallah ya baka tausayi ka gani a ya ɗauki shekaru yana irin wannan sallah shi haka iyaka a yi waiwaye a yi kaza a yi kaza ana kallon gari ana kashe da hannu ana girgiza kai in kame magana na haka yi race kake yi yi race kana kwatamce da hannu a yi haka a yi kaza a yi kaza wai sallace ai baka magana kaga yi race duka wannan to sallah tana da muhimmanci sosai mazara sassalam yake cewa bainal abdi wa bainal kufri tarku salat is a tsakanin bawa da kawurci ce kawai shine barin sallah kawai idan ka ga mutum bai sallah kawuri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa malamin wasu ke tattaunawa shin za a iya mai sallah ake tattaunawa akan misali saboda girman abin wanda bai sallah shin za a bai sallah shin za abin da ya sha makabarta ta musulmi wasu malamai suka zagi suka ce ka ame sallah ka abin da ya sha makabarta ta musulmi a kai shi can wani wuri a yana shi a mai birna irin birnan da ake ma doki kawai a yi rami a turbata shi kawai abin ne a wuce me ake nuna maka muhimmancin abin wani sau ne ce tsakanin sallah da kawo tsakanin bawa da kawo shi ne kabar sallah Allah sallah babban abu ne mahimmancin da ya huce tunanin mutum ka kiyaye ta ka kiyaye ta Allah zai kiyaye ka da abubuwa da yawa a nan duniya Allah ke ce a cikin suratul ankabut yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan kana kiyaye sallah alfasha ma bata burge ka aikin banza zai burge ka zuciyarka ko kadan bata idan sallar ka bai kyauce kuna abubuwan duka bisa gaban ka sakamak magabata idan ka zo kana musu kukan yawan alfasha kaza sai masu ke kashe ka duba sallarka ka tsayar da ita yadda ya kamata ka yi kwana arba'in kana yi ka gani ya zuciya ka zata kara ya tsoronka da allah zai kara tabbata ya ala'arka take da ubangijinka sai gani komi ka abin nan ka kiyaye kenan kaga malamai su kuma suka ce to duk wanda ya ce wanda bai salla kuma har ya ringa jayayya akan cewa farilla ce kowa farilla bace ya ringa jayayya akan cewa ba farilla bace ma to wannan shi kai tsaye kawai shi ba musulmi bane ba musulmi bane shi kuma wanda bai yi ne to shi kawai abinda aka hana ka kalle shi kace mai kai kawo ne shi ne kawai aka hana ka ka kalle shi kace kai wa da kawo ne shi kan aka hana ka amma kana iya cewa yana zamne ka ce duk wanda bai sallaka wuri ne wannan ka waɗe shi kanka a tsaye kakka shakka a kai kana dalili a cikin alkur'ani da sunna sau da muhimmancin sallah sai da aka yi sama bakwai aka fallanta ta ai mun san haka ko sai da aka yi bi iraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kana aka fallanta sallah aka fallanta mana guda hamsin ta yanzu guda biyar ɗin ma ya ake sha da so hamsin ma za a ware mata lokaci so hamsin za a kira sallah a zuwa yi sallah ba raka hamsin ba so hamsin za a yi sallah annan musa ce al'umma ka bata iya ka koma ka nema a rage maka zan salam ya koma ya ciyar ya allah an samu a rage mana aka rage ya dawo ce koma dai a rage sai ta komo biyar ta kwana an kama ita da hamsin ce amma kuma wata fadala ta Allah wannan hamsin ɗin ladan ta zaba mu idan mun yi guda biyar ai manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa yake cewa a inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raja'a rabbahu fi at-takhfif hatta ja'alaha Allah khamsan fil amali wa hiya 50 fil mizan mazalar salam yana komawa wajen ubangiji domin a rage yawan sallah har sai da allah ya maida ta biyan a aikace amma kuma a cikin ma'auninmu guda hamsin ce a cikin ma'auninmu a matsayin ladan sallah hamsin ce muke li'anna alhasanata bi ashri amsalha saboda duk lada guda Allah subhanahu wataala na limka shi gida goma to idan muka yi sallah guda aka mana ita fuwadis muka sake aka mana fuwadis muka sake muka yi biyar fuwadis ya ga gani sankan ta aiko to sankan ta tabbata kuma haka Allah subhanahu wataala zai ba mu ladanta to shine ma ne bayani yace duk wanda yace sallah sama da biyar ce ko ƙasa da biyar ce ya ce ta wannan ɗan bida ne ina masu cewa da ƙur'ani kaɗai za su aiki a ƙur'ani babu adadin sallah musu ya hudu ma a su ba magaruba a zahar la'asar magaruba isha ɗai ga makari in suka hudu kuma ka ce to su hudu ma raka a kowane daga ciki shi yasa a cikinsa a kowane raka a guda Allah cewa ki musalata cewa a tsaye da sallah shi ya tashi yi tsaye kawai yi raka a guda shi kenan yi rukuni warka umar arraki sai ce to an ci a yi rukuni sai rukuni kowa ga dami haka ake rukuni su tambayoyi ke rukuni da yawa barkatai bisa da amsa a kai wani ya sa ka gaba yana gaya ma kakka yarda da hadisi kawai kai ƙur'ani kaɗai za ka yi aiki da shi shi kuma ƙoƙari yake fasara ma ƙur'ani sai ce kakka yarda da fasarar manzala sallallahu alaihi wasallam shi ka dauki fasarar shi shi kuma wa wa aiko shi zuwa gare ka wanda ya aiko shi zuwa gare ka shi kuma me ake ce ma hadisin fasara ce ta alqur'ani idan Allah ya ce aqimu salata sai manzala ya ce to ga yanda ake yi kun ya gane yayin da take filla fillanta amma manzala sallallahu shi zai koya mana gane take ɗaya bayan da Allah ya ce a bara zakka wa manzala sallallahu shi zai koya mana yadda bara zakka to ya zo a yi tagardama a kan abin da kuma gashi nan shi wani ya zamna yana ba shi fasara kuma ya ki amsa fasarar maza Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kara ko ya rage to wannan mubtadi ne dan bid'a ne kamar yanda malam ya faɗa na'am malam ke cewa waz zakatu min adh-dhahabi wal fidda wat tamari wal hububi والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم yace kuma ka yi imani da zakka a cikin alkur'ani mai girma sama da wuri 40 waƙi musalata wa atu zakata kullum idan aka sallah ya kawo zakka wana daga cikin mahimmancin zakka gamata da ake yi da sallah ku tsaye da sallah kuma ku bada sallah kaga zakka rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar zakka fadala ce Allah subhanahu wataala yake ba wasu daga cikin bayan shi wanda ba kowa bai ke samun dama ya cika wannan rukuni na bada zakka sai wanda Allah ba shi dukiya za a cikin al'umma ya samu mutum ɗari bai wuce mutum biyu ko uku da suka bada zakka kowa daga ya samu yan kuɗin shi a ko abin da zai saya ko tuwo ne za a ci a wuce wajen wanda zai samu hasa tara su kai nisabi na zakka da su ce a ilga su to duk wanda Allah ba shi wannan dama zai ba da zakka duke shi ta kai wannan mataki to kokari ba akwai wanda Allah yake jarabta su kamar yadda wani yake da lafiya a ce mai tashi ya sallah ya kasa yi to haka wallahi da yawa akwai masu kuɗin da za a ce su ba da zakka su kasa yi an ba da labarin wani mutum wani ɗan uwa da ya muhadara ana malar sanusi yake ba da labarin ce da su aka je aka rinda lissafa duki don a ba shi a wani bursantaj inda za a hudda na zarka wala da aka yami cewa biya iya cewa ba na iya ba ko kaɗa ya ce haɓa wannan kudin da ka ce in ba da ce wallahi ba na iya wallahi suka ce kamar ya baka iya ya ce wala biya ɗaya a kuma ya ce musu ku ce minin ba da wannan kudin kawai haka nan kaza kaza ya ringa ciya su kame na siya suka suka kai su ya ce to na da yi abin da ne amma dai gaskiya ba na ba da nan haka yi ce to ka gwada ajiyar rafta ce wallahi da yawa za a je a musu lissayi kawai sai kudin da yawa ne suka saba da miliyan arba'in miliyan guda za ka ba yanzu wanda yake da miliyar 40 miliyar guda zai baka idan kana da miliyar 200 miliyar 5 za ka baka to kawai ya kalli yawan wannan abin shi ko bai ga yawan abin da Allah ba shi ba kawai su ce kawai su akwai wanda Allah ba su dukiya da yawa mai miliyar guda nawa zai baka mai miliyar guda nawa zai guda zaka ha? san miliyan san miliyan ban san ko? yawa ban san to kawai da ya kudin sun wuce suna neman miliyan ɗari ce a ka ce a biya ɗaya to ita zakka allah shar'anta ta ga musulmi to ukhazu min aghniya ihim wa turaddu ila fuqara ana ɗauka ne ga masu dukiya a kaiwa talakawansu har yau baka taba ji ba an ce ga wani wuri inda ake zuwa a kai zakka in an mudda in ka kai kuma ɓaciya za ka yi allah ya ɗauka allah bai amfani da ita allah bai amfani da abin da kuke da ce a yi in ka hudda ka nemi na kusan ka talaka ka bashi kawai mabukaci shi zaka ba shi ma kuma in ya juya in ya samu abin da samu shi ma in ta kai misali shi ma ya hudda shi ma ya nemi na kusan shi ba haka ni ka'idar ta in kai ka hudda ya yi in kuma shugaba ka kai ma shi ya nemi wanda ya dace ba ya ba ya yi duka ya duka ya tabbata su lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zuwa ma ake a iske su a amso a kawo a nemi talaka a wasu ya daga cikin abin da ya kawo sababin sabtar da ayan nan ma ya yi wallafi na amurin ija a kumfasi kumbi na ba'in faka bayyana wanda aka tura ya je ya amsu sai ji tsoron mutanen akwai matsala tsakaninsu sai dawo ce sun hana zala ya kamara zai iya iske sai zai yake su saboda sun hana rukuni daga cikin rukunin musulunci sai aka ce a dakata ija a kumfasi kumbi na ba'in faka bayyana dan ka muku labari ku dinga bincike bincika ta kwana ne ne zakati abubakar ne siddiq ya daga cikin kitarul murtaddin da yakin waɗanda suka yi ridda su ne suka hana zaka suka ce tunda manzo Allah ya mutu su ko sun masa ba kowa zaka su kuma ce duk wanda ya rabu tsakanin sallah da zakka shi kuma sai ya yake shi to rukuni ne babban addinin musulunci kuma zakka tana tsarkake dukiya ne خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم كأمشي كأوكا لبتكين دوكي زكاة تطهرهم بها وتزكيهم سركك يسيني كي سركك يدوكي كني كي إذا كوار زكاة الخير ne ba karami ba da zakka kuma idan ka tashi ba da zakkai an ware maka mutanen da zaka ba Allah yake cewa inna masadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم يتي إنما الصدقات للفقراء فكيريئك مما أبا تلكاوا بابتي وزي نينا هد زكاة أبوكينا واللي هد زكاة يألكوا ماتاتا نما بلون هد ألكوا ماتشي ya aiko wa mata ni barin hudda aika wa mashi ya aiko ma diyana barin hudda aika ma diyi shi haka suke wannan tabadu ne tsakanin su kuma hallau wanda ake ba zakka ba a ba iyaye ba a ba iya ba a ba mata ba ka wanda zakka ka dauka ka kushe ka ba matar ka aka tambaye ka ce ina ba mata ka zakka ka ce ka ba iya ka zakka ka ce ka ba a'a matai ba zakka ana ba wanda bayya ka wanda baka da haƙƙi a shari'a ka ciyar da shi shi kake ba zaka in dan uwanka ne misali wannan kana iya bashi amma wanda yake karkashinka babu zancen ka bashi zakka lil fuqara aka ce wal masakin da miskinai wanda rihan asiri dai gare su wal amilina alaiha da masu aiki a cikin duki wa fir riqabi wal ghalimina misali ka ‘yantar da wani misali mutum yana da bashi ka biya mashi wabin sabil da wanda yake saman kan hanya ɗan balagoro an yi kokari kawo da zakka dan balaguro ya zo ya ce yana neman taimako ya yi da sa balaguron shi shi ma yana da cikin wanda aka ba su ko da a ce a garin sa yana da dukiya amma a halin da yake ciki yanzu babu yana da haƙƙi kamar shi wannan su ne suka jajanta a ba su ba zakka banda su babu wani wanda yake da haƙƙi kamar shi kuma wannan zakka an dora ta akan azhab wal fidda wanda a yanzu muna iya maida su akan kudi da gare mu miliyan guda da nawa ne yanzu sabon zakka masu hudda sun yi kowa sanin nawa ne na sabon miliyan guda ne da wani abu ne kullum ana ana auna ta ne daidai gwalgwadon inda garar ne ce na zinariya da shi ne ake auna ta na daga cikin abin da ake hudda ma zakka shine dabbobi dabbobi akuya ce tunkiya rakumi a saniya duka suna ke hudda ma zakka amma ka tara taron jaguna akwai zakka a kai jakai ba na kasuwa ba a ce ga sanin yana da jakai kamar misali dubu guda akwai zaka a kansu na ko kuma daga cikin abin zaka mala ya ce akwai a kayan gona su ma idan sun kai misali ana fita zakka sai kuma aurudin tijara irin abubuwa na kasuwanci wanda jujjuyawa ake yi tuku kasuwar da ake sai ake saidawa idan dukiyar ta kai misali ita ma ana fita mata zakka ya ce fa in kasama ha fa ja'izu idan kuma ka rarraba wa mutane wannan ja'izi ne fa in da fa'a ila al-imam fa ja'izu idan kuma liman ka kai ma ba liman ba na masallaci shugaba shugaba ake shugaba na al'umma shugaba na musulmi shi ake kai ma a ce ya bada ko kuma ya amsa ko kuma in ya gaba ka ba da mamaya zuwa ya kwata da ƙarfi duka wannan shara ba shi dama kana da dukiya ka ba dawa yana iya dangana da dama ya kwata da ƙarfi ya kawo ya zuba a baitul ya nemi wanda suka cancanta a basu a basu wannan haƙƙin shi in kuma ka kawo mai kace ya nemi wanda zai ba a cikin talakawa kuma shi ma duka hakkin shi in kuma kai ma ka rarraba kai ma an baka dama kamar yadda wasu ke dan magana akan yadda ake ba da zakka a rika ba da jika jika ko jika biyu tara mutane ana ta kokoyi da sauransu in kai ba a ce ba kai ba amma an so an so ka rage ma wannan rikin talaucin wannan ya huta daga wannan layin ya shiga wani layi da ya huta daga wannan layin ya shiga wani layi da kana da dukiya ka huta wajen miliyan 25 misali ta zakka ga wannan ya dora dan tebur din shi ga wannan yana dan kokari wani yana so ya je karatu wani yana son kaza wani kowa da irin abin da ya sa gaba kuma gashi nan ya mai da hankali kan abin yana bukata a kama mashi ka kira shi ka ba shi zai taimaka mashi yanzu misali mutum biyar ko mutum goma kan rawa musu miliyan 25 abinda za su yawa gare shi ka shekara mai zawa zaka ringa shi ana cewa akwai ɗar ma'arami kowa ya kama gaban shi ya samu abin da ya samu amma jika jika jika biyu sai gani abin bai fa'idantar bayan da ake so in kai ba a ce ba kai amma yadda aka yi so hadafinta shi ne rage talauci rage talauci ka gudda abin kirki ka ba mutum wanda zai juya shi ma samu abin da zai ba wani baki shi ma wancan shi ma ya juya shi ma haka sai tafiya da ta yi abin ya albarka ka gani al'umma kowa ya samu abin da yake yi kowa ya kama gani shi to Allah taimake mu kuma Allah ba mu damar in mun samu hali ma mu huta saboda iya da kyau mutum ya samu ya cika rukunan musulunci ga gabar duniya alkhairi ne ba karami ba duk wanda Allah ba shi wannan baiwa ya cika rukunan musulunci ga gabar duniya ba karama alkhairi ba ne fadala ce wani bakwai ke samun ta ba mafi yawa ko azumi ne za a yi sallah a cikin rukunan da kalmar shahada ta warko amma kuma zakka haji sai gani sai wani da wani muna hata Allah samu ciki abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh